وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna darasi na 74 a cikin karatun wannan littafi na zadul mustaqni a wannan masallaci mai albarka na usman bin affan kofar gadon kai kano nigeria wanda yau 14 ne ga watan jimada al'ula shekara ta 1447 hijiriya wanda ya dace da biyar ga watan nuwamba shekara ta 2025 miladiya za mu ɗora kan sabon fasali shi ma da yake magana akan a sujudu sahau ɗin ba mu gama ba a satin da ya wuce akwai wasu 'yan hukunce-hukunce da mu ambace su ba saboda ƙurewar lokaci wanda suna da alaƙa da karatun da ya gabata shi ne za mu ambace su a ci malam ya kawo wa amalu mustaksirin adatun min gairi jinsi salati ibtiluha amdu wa sahu aikin da aka yi da yawa aiki mai yawa a cikin sallah wanda al'ada aka ɗauke shi mai yawa ne to ko da gangan aka yi ko da kuskure aka yi duk hukuncinsu dai sallah ta ɓaci yanzu zan yi bayani ne akan hukuncin yin aiki a sallah wani irin aiki ne ke ɓata sallah wani irin aiki ne baya ɓata sallah shi ne malami ya gaya mana duk aikin da in yayi yawa ya za a gane ya yi yawa ya ce a al'ada a al'ada su a al'ada ku inda mutane sun ga cewa wannan aikin ya yi yawa yaya za a gane cewa ya yi yawa shine inda wani zai ganka a nesa to bi zai ɗauka sallah kake yi ba wannan wani ƙauli kenan daga cikin ƙaulin malamai yadda za a iya dabɗin a iyakance aiki mai yawan da zai ɓaci sallah ta yadda in wani ya ganka a wajen sallar zai ce ka wannan ba sallah yake ba ba zai dauka ba sallah kake ba sallah kake ba ta yadda in ya zo ganka ya ga ka ci gaba sai ce ah yau da wannan sallah yake yi to duk aikin da ya dauki irin wannan sifar to ya bata sallah ko da gangan aka yi ko da kuskure kenan yawaita aiki a sallah yana lalata sallah ko da gangan ko da kuskure to wanne ne aiki kaɗan ɗin da baya ɓata sallah wanne ne aiki kaɗan ɗin da baya ɓata sallah kawai misalin gyara hula kana cikin sallah sai ka ɗan gyara hula ka haka ko gyara rawani yana da kyau musan ƙaramin aikin da baya ɓata sallah ɗin gyaran hula gyaran rawani gyara ɗaurin agogonka a rigarka ta karkace ka ɗan ɗago ta babbar riga ta sauka ka ɗaga ta wandonka ya yi ƙasa kaɗan jawo shi wannan duk ba aiki ne mai yawa ba ɗan kaɗan ne wani bai ma san kayi ba amma min gairi jinsin salati ne kuma ka gaba a cikin sallah yake ba bai da alaƙa da sallah gyaran agogonka a'a gilas ɗinka zai faɗo ka ɗauka ka gyara duk wannan baya cikin aikin sallah amma tun da bai yi yawa ba to bai ɓata sallah ba idan kuma ya wuce ka'ida to wannan ba za a karba ba zai ɓaci sallah za mu kawo misalan irin ayyukan da manzan Allah ya yi su kaɗan ne a cikin sallah lulluɓa da mayafi shi ma haka rawani ka lulluɓa sanyi ya yi yawa ko kuma zafi ya yawa ka sauke rawani wannan duk amalin sir ne malamai suna da magana guda biyu da za a iya gane aiki mai yawa a sallah ko kuma bai da yawa wasu ka ce a lura da adadi kawai duk wanda ya motsi sau uku a jere haka wannan kauli suka ce salasu harakatin mutatabi'at kai motsi sau uku kuma a jere inda ya kai uku to wannan sallaka ta lalace haka yake a mazhabar abu hanifa rahimahullah shi kam a wajen imamu abu hanifa in dai ka yi motsi guda uku a jere ba baka bambanta ba na ce a jere ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya motsi uku a lokaci guda to sallaka ta lalace kuma misalin watakila shi a masabar hanafiya kenan wannan ka daga hannunka ka gyara rawaninka ka haka ɗaya daga nan kuma ka jawo wandonka ka ƙara na biyu can kuma ka je ka sunkuya ka sosa ƙafarka kaga ka yi motsi guda uku a jere daka a mazhabar abu hanifa sallaka ta ɓaci wannan ƙauli na farko kenan a in ji abu hanifa to a wani kaulin ma a mazhabar hanafiyan ai cewa suka yi kullu harakatin tubtilu sala kowane motsi yana bata sallah su a wajensa ta haka a tahiyya ta din nan motsin tahiyya idan kai sallah ka taba shi amma na gaya muku wannan a mazhabar hanafiya sai magana ta biyu suka ce ba za a kawo wani adadi ba tunda annabi bai sa adadi ba kawai a yi amfani da al'ada kawai duk lokacin da al'ada ta yadda cewa aikin da wani ya yi mai yawa ne a sallah to wannan kawai sallarsa ta ɓaci ta yadda in wani ya gan shi a waje zai ce ba sallah yake ba to kenan wannan ra'ayin ya fi ƙarfi kuma ya fi inganci kuma ya fi sassauci aiki mai yawan da in wani ya ganka zai ce ba ka sallah shine ra'ayin jumhur majority na malamai sun saba imam abu hanifa shafi'i haka yake kai abu imam ahmad haka yake da imam malik duk haka suke shi yasa mai littafin shi ma sai ce adatan in kun lura ko amalin mustaksirin adatan yace al'adance kullum idan idan a shari'a ta yi itilaƙin abu ba ta yi masa iyaka ba ku rike wannan ƙa'ida in shari'a ta saki abu ta yi itilaƙinsa ba ta iyakance shi ba to ana iyakance shi ne da al'ada in dai shari'a ba ta iyakance shi ba to yanzu anan za mu duba wani aiki ne za mu ce al'ada mai yawa ne da haka butulanu salat ta ta'allaku bima idan ya aikata wannan aiki al'ada aka ce aikin ya yi yawa to wannan kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fi salati la shughla kai musulmi ka sani lalle sallah fa tana da wani shagali nata da yake bance ta wannan hadisin malamai sun fidda hukunce hukunce na fiqihu da yawa akai ta cewa akwai aikin da aka shagaltar da kai kayi a cikin sallah don haka karka kawo wasu ayyukan da ba na sallah ba a ciki ka zo kai laifi inna fi salati la shugula manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Muawiya cewa inna hadhihi sala lalle wannan sallah la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas zancen mutane bai halatta a ciki ba ba a yin magana a lokacin da yazo yake magana a sallah bai san an hana sallah ba an ce qumu lillahi qanitin ba to kenan ita sallah akwai wani yanayi da ake so a yi ta sallu kamar aitumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yin sallah ba wai mutum ya yi ta yana wasa a cikinta ba a wannan kenan akwai ayyuka da ake yi wanda ba a cikin jinsi sallah suke ba wanda kuma ba sa ɓata sallah akwai riwaya da ta tabbata cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana sallah an kwankwasa kofa ya ji ya bude yana sallah a kusa da kofa sai aka dan kwankwasa kofa sai ya bude kofa to shine malamai suke cewa duk wanda yake sallah yake kusa da kofa sai ya bude kofa wani ya shigo wannan amal kalil ne amal yasir ne aiki ne kadan wannan bude kofa a sallah baya lalata sallah sai dai in an yi kuma doguwar tafiya yanzu misali wani yana can sahun ƙarshe aka kunkusa wannan kofar ta liman sai ce ai annabi ya bude kofa ya tako daga can ya zo ya bude wannan to ba haka ake nufi ba ana nufin idan kana kusa da kana kusa da da kofa din a manzon Allah ya dauki umama a a a kafadarsa yana sallah kamar ya dauki yaro ya sa a kafada idan zai yi ruku'i ya sauke shi ya ajiye kaga wannan ma aiki ne to daukan yaro da sauke shi shi ma baya bata sallah ina fata ana fahimta kamar yadda satin da ya wuce na gaya muku annabi yana sallah ya hau mumbari yayi sallah da zai yi sujjada ya tako baya baya yayi sujjada a ƙasan mumbarin to shi ma kaga ai wannan aiki ne a cikin sallah kuma annabi ya yi shi kaga bai lalata bai lalata bai lalata sallah ba da haka idan mutum ya yi aiki mai yawa a sallah ko da yawa ko da gangan ko ko ba da gangan ba wannan sallah ta lalace to yanzu wani in ya ce maka to ya za a ce sallah ta lalace har da mantuwa kamar misalin mutum yana sallah yana cikin sallah kurin sai ya manta yana sallah sai ya ji kaki sai ya yi kakin ya fita daga masallaci ya je can bakin gate ya je tofar idawo yanzu wannan aikin ya yi yawa ko bai ba yanzu wani in ya gan shi a waje zai ɗauka sallaki to duk aikin da in wani ya hango ka a waje ya ga kana yi ba zai ɗauka kana sallah ba to sallah ta lalace to kuma ai Allah ya ce kuma rabbana la tu'akhidna in nasina wani zai iya cewa ai sallah bata ɓaci ba tunda mantuwa yi tunda Allah ya ce Allah kada ka kama mu idan muka yi mantuwa ko kuma muka yi kuskure in nasina aw akhtana to wannan ya kamata a yi bayani saboda ɗaliban ilimi malamai suka ce wannan aya ta suratul baqara aya ta 286 rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana a abinda take nufi shine a idan mutum yayi kuskure yayi mantuwa Allah ba zai kama shi da ha Allah ba zai kama shi da kuskuren nan da ya aikata a kan mantuwa ba lalle rabbana la tu'akhidna in nasina aw khata'na tana aiki mantawa yayi ya je ya aikata wani abu to Allah bai zai taba maka azaba ba tunda an yi addu'a Allah ya karba tunda kai mantuwa to amma suka ce ita mantuwa kuma ba ta sariyar da hakki mantuwa ba ta sariyar da haƙi ku riƙe wannan mantuwa tana sariyar da a yi maka ba in ka manta kai abu yanzu kamar mutum wai sai ya yi mantuwa ya sata ya manta sai ya sata yanzu ka gana akwai abu guda biyu akwai laifin yin sata akwai kuma laifin mai ɗaukan kaya to tun da mantawa ya yi bai san wannan sata ba ko ya manta ai haka sata ne to shikenan sai kuma yayi sai ya tuno to rabbana la tu'akhidna in nasina za ta yi aiki a kansa Allah bai zai kama shi cewa yayi sata ba amma kuma zai dawo da abin da ya sata zai dawo da abin da ya sata ku dan miƙo mana wannan din mu gwada mu gani ko za ta yi zai dawo da abin da ya sata suka ce annisiyanu la yasqutul huquq ita mantuwa mantuwa ba ta jefar da haƙi mantuwa ba ta jefar da haƙi duk wanda imanta yayi wani abu to Allah ba zai kama shi da laifin yayi mantuwan bane yayi kuskuren amma kuma duk haƙƙin da yake rataye sai ya biya ga wani misali ga wani misali kana bin wani kudi naira dubu hamsin sai ya manta bai biya ka dubu hamsin ba ya manta an yi magana ya ce wallahi a wallahi ya manta to shi kenan Allah ba zai kama shi ba bai biya ka dubu hamsin ɗinka a watan januwari da kuka yi alkawari da shi ba amma kuma wannan dubu hamsin ɗin ai bata saraya ba ko ta saraya bata saraya ba to ku riƙe wannan ka'idar saboda haka kar a ɗauko rabbana la tu'akhidna in nasina a ko ina ba ya aiki da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba akwai wanda bai biya bashi ba aka zo ana maganar azumi ai bai samu ya biya ba manzo Allah ce fadainu la yahqu an yuqda bashin Allah shi ya fi cancanta a biya shi duk wanda ya ci bashin Allah sai ya biya wataƙila ya manta ne bai biya ba ya manta azumi ana bin sa fadainu la yahqu an yuqda an gane wannan ko dan haka annisiyanu la yusqitu al-haqqa ka'ida ce mantuwa ba ta sabiyar da haƙƙi akwai kudi na a wajenka wallahi shekara biyu ka manta sai ka tuno sai ka biya ka je ka ciwo bashin mutane wallahi ka manta sai ka tuno sai ka biya Allah sa kuna ganewa to wannan kenan to sai matsala ta biyu shine hukuncin cin abinci da sha malai yace wala tabtulu wato yasiru aklin wa shurbin sahwan in mutum ya ci abinci in ya sha abin sha kaɗan da mantuwa sallarsa ba ta ɓaci ba ba ta ɓaci ba kina wannan yana nuna mana in mutum ya kuskure in dai mantuwa ne ya yi ya ci kaɗan ya sha kaɗan to ba damuwa sallarsa ba ta ɓaci ba to amma za mu yi bayanin me ake nufi da kaɗan ɗin ana nufin ka ci rabin plate ko kai cokali uku ko hudu shi ne kaɗan ka sha rabin kofi na ruwa ko ya ake nufi to shi ma sun iyakance shi to amma ku gane wani abu guda annabi ya ce inna fi salati la shugulan ita sallah tana da shagalinta abinda ake nufi akwai abinda ya yi occupying ɗin cikin sallar ba a so ka shigo da wani abu wanda ba sallah ba wannan dokar tana nan bata ainihin sauka ba daga kan kowa kenan mai sallah ya shagaltu da zikiri ya shagaltu da amalus sala ayyuka na yin sallah baki daya kada ya shagaltu da wani abu guda da yawa daga cikin malamai su kam sun tafi akan ra'ayi cewa da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa duk wanda ya ci ko ya sha dan abu kaɗan ko mai yawa da gangan ko da mantuwa sallarsa ta baci wannan saɓanin ra'ayi mai littafi kenan nan idan ra'ayin mafi yawan malamai ne in dai ci ne in dai sha ne ko mun kaɗan ɗinsa ko da mantuwa ko da gangan sallah ta lalace wannan shi ne fi kusa da daidai saboda faɗin manzan Allah inna fi salati la shugulan suka ce cin da sha tsakani da Allah mutum yana sallah ya je ɗauki wani abu ya ci yana sallah ya je ɗauki wani abu ya sha ai ya fita daga aikin sallah ya ci suka ce wani uzuri za mu masa wannan ya shigo da wasa yaya ana sallah zai je kama cin abu ko da kaɗan ne yaya ana sallah zai zo ya kama shan wani abu suka ce ya shigo da wani abun da min gari jinsi tsala da haka su a wajen su kurin sallah ta lalace sallah ta ɓaci ko da sahawi ko da rafkanuwa ko da mai da sauransu to amma su ɗin ma daga cikinsu akwai wanda suka ce in ɗan kaɗan ne can to an yi akuwa kamar ya kaɗan can mutum ya ci abinci ya ɗan ci nama mai ɗan zaƙi-zaƙi mai ɗan ɗanɗano aka tada ya kama da ɗan sauran zaƙin naman a harshensa ya dan yi karatun fatiha zai yi wala dallin ya haɗe da yawun zaƙin naman ya ƙarasa ai yana iya yiwa ko akwai zaƙin abin da kuskuren baki baya korarsa ka sha mangoro mai zaƙi faffafaf ka kuskure bakinka ka je ka yi ƙarƙamar sala tsakaninka da Allah zai iya yiwa a tsakiyar sallar nan ka ji zaƙin mangwaro nan kuma ka raka shi da yawo to wannan shine aka ce an yi afuwa ɗan ɗanɗano da yake kan harshenka in ka to shine shariba ɗin shine shan da ake nufi an yi rangwamen a kai ɗin ɗanɗanon bakinka da ka raka shi da yawo a'a ka sha ruwa ka kwankwaɗi ruwa da yawa da yawa aka tada ikama ashe akwai ɗan sauran ruwan baka gama haɗiye shi gaba ɗaya ba ka fara karatun fatiha sai ka danji ka san kana iya bambance tsakanin ruwa da yawon bakinka to sai ka ƙarasa shi to wannan bai ɓata sallah ba shine kaɗan ɗin da da ake nufi kamar mutum ya sha nono da ɗan sauran sauran tsamin tsamin nonon ko furkaki furkakin nonon a bakinsa ko ya sha fura da nono da ɗan sauran ɗan fura haka ɗan kaɗan a cikin bakin yana cikin sallah to ya zai fita zai ya kuskure baki ko mai tawo ba akwai abin da in ka kuskure baki ma yana can karshen bakin ka ya makale kana cikin karatu zai fito sai ka dan tura shi da ya wuce kawai irin ba a sani ba dai kai a wajen ka to wannan la yubdiru salat ba zai ba zai ba zai bace sallah ba kamar ta'amu ta'ami kenan da sauransu ko ko ainihin wato a ɗan nama haka ne makale a haƙorinka nama ka ci nama ka san akwai naman da ka kuskura baki babu amma kana cikin magana ko kana karatu sai ka ji alamar ne ya ɗan faɗo maka ɗan yankan nama ɗan kaɗan haka to sai ka tura shi ya wuce kana cikin sallah baka tofar da shi ba saboda kana jin gudun karkai tofar da yawo tuf ta fito shi ma dai a samu matsala sai ka ƙara shi gaba ɗan yankan nama na tsakanin haƙori da haƙori sai ka tura shi amma shi ma sun ce duk wanda ya ciro shi ya yi motsa bakinsa ya ciro ya ji alamar gudan nama a bakinsa ya ɗora shi a harshe ya raka shi da yawo ya ce wallahi sallar sa baci abin da ake nufi ɗan guntu da bai kai ya kawo ba ka san akwai wanda sai ka yi da gaske hannu ma baya iya ciro shi sai an sa sai an sa irin menene irin dan ita toothpaste din nan ake cirewa dan dan kara dan itace da ake sawa sai an tsakulo shi to irin wannan ne in ya wuce a bakinka kana sallah to shine man akala aw shariba yasiran din da ake faɗa dan kadan din ina fata na fahimta to wannan shine bai ainihin wato bata sallah ba yana iya faruwa kamar misalin mutum yayi sahur shi ma irin wannan azumi ya yi sahur ya ci abinci an je sallah asubahi ya gama komai kurin sai ashe ya ci nama da sahur dan guntun nama to sai ya haɗe shi wannan bai karya azumi ba saboda me baya cikin abinci kuma ba zai ƙara maka komai ba ina fatan kuna fahimta mutum ya ci abinci ya yi sahur ya yi bacci watakila ya zo sallah asubahi sai ya dan ji dandanan abin haka a bakinsa a wajen yawunsu sai ya hada ya tafi da shi shi ma wannan bai bata masa azuminsa ba ina fata ana fahimta to wannan kenan amma in ka ciro shi ka ainihin wato dora shi ya hau sosai ka tura shi wannan ka aka ci kai to sallah ta lalace to a wancan sati mun yi magana cewa akwai malaman da suka ce ya halatta in sallan nafila ce a iya shan wani abu in sallan nafila ne haka ne ku an na maimaita muku na ce muku tofi a sallan nafila ne aka ce dalilin malaman fiƙiyun da suka tafi akan halaccin in a sallan nafila ne in mutum ya sha wani abu kaɗan ba da yawa ba sallarsa ba ta ɓaci ba suka ce akwai riwaya ta abdullahi bin zubair wata rana abdullahi bin zubair yana cikin sallan nafila ya ɗauki ruwa ya sha to abdullahi ibn zubair yana nafila ya ɗan ɗauki ɗan ruwa ya kurba ka ji wannan isar ka ji wannan asar ɗin idan ka ji wani malami ne fiƙihu ya ce ya halatta in a nafila ne a ɗan sha ruwa ko kaɗan ne to ya samu asar ne na abdullahi bin zubair cewa wata rana yana sallar nafila ya kurbi ruwa ba fa kwat kwat kwat kwat ba ya dai kurba me dalili a watakila makogwaron ne karatu yayi yawa ya toshe a gani yayi zai illata a a ya aka ya aka dai lalle dai ibnu zubair ya sha ruwa wasu malaman suka zo suka ce kai wannan riwayar bata inganta ba sun bi hanyoyinta suka ce akwai shakka fi subutil khabari an abdullahi bin zubair annahu shariba alma wa huwa fi salatin nafila to to riwayar ta fara samun masu taba ta kenan kenan wanda bai yadda ba bai yadda da ingancin wannan riwaya ba to kenan ba za a gina hukuncin fikihu akai ba suka ce akwai shakka fi subuti alkhabar an abdullahi ibn zubair fi hada suka ce abu na biyu ai wannan asar din ma in ma ya inganta ai bai da karfin da zai ci karan abin da ya tabbata na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa an hana ci an hana sha an hana magana a cikin sallah suka ce yaya magana ta tabbata daga manzon Allah kar ayi a cikin sallah kuma manzon Allah bai ware da nafila ko farilla ba za a kawo wani asar suka ce ai asar din ba shi da ƙarfin da zai ci karo da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa annabi ya hana a ci ya hana a sha ya hana a kaza a cikin sallah ina fata ana fahimta menene saboda inna fi salati la shughlan dinnan wannan hadisin ya rufe komai lalle sallah tana da shagalinta kar a shigar da wani aiki in ba ita ba to haka kenan wannan yana nuna mana ashe wannan riwaya ta cewa a sha ruwa a sallan nafila a dan kurburuwa to akwai ta cewa akan riwayar amma wasu sun tafi akan ingancinta ta tabbata za a iya sha a irin ra'ayinsu kamar yadda shi mai littafi ya tafi akai suka ce ashurbul yasir yuktafaru lahu wa tasihhu salatu ana iya yin afuwa kuma sallah ta inganta amma dai abin da ya tabbata da kuskure da ganganci duk a cikin salloli gaba ɗaya kawai ba a ci ba a ba a sha wannan kenan sai abu na ƙarshe da malamin ya kawo mana a na hukuncin in mutum ya zo da wani aiki a cikin sallah wanda ba a wurinsa ba mutumin da ya zo aikata wani abu a cikin sallah da ba a wurinsa ba wa in ata bi qawlin mashru'in fi ghairi mawdi'ihi ka qira'atin fi sujudin wa qu'udin wa tashahhudin fi qiyamin wa qira'ati suratin fil akhiratayn fil akhiratani lam tabtul wa lam yajib lahu sujudun bal yushra wannan an yi afuwa ne idan mutum ya zo da wani abu mashru'a fi ghairi mawdi'ihi na muku bayani a baya kamar misalin mutum ya zo sallar azhar yayin da ya tashi zai raka'a ta biyu kawai shi kenan sai ya ki karanta su fatiha kawai ya karanta sura kadai kaga suran nan da ya karanta a raka'a ta biyu wurinta ne ai ba wurinta bane ko kuma mutum yayi ruku'i kawai sai ya kama karatun sura yana ruku'i ya karanta wal adiyati wal adiyati dhabha fal muriyati qad'a kullun a cikin ruku'i ina fata ana fahimta ko kuma yayi sujada ya karanta fatiha ko yayi zaman tahiya a zaman tahiya ba a tahiya to ai karanta ba kawai sai je karanta suratul amfani ya je zuba kaga karatu mashru ne fatiha mashru karatun tahiyya mashru amma wanda ya je karatun fatiha a tsaye a wanda ya karatun fatiha a tahiya tayi bai ba wanda ya karatun tahiya yana tsaye kaga bai ba haka wanda ya zo ɗauko fatiha ya karanta a lokacin tahiya shi ma ya zo abin ba a wurin da ya kamata wato ya yi shi ba to sallarsa ba ta ɓaci ba amma fa zai yi sujjada saboda ya canja kuma sai ya kawo abin da bai yi ba kamar ya ka miƙe maimakon ka yi karatun fatiha a sallah kana tsaye sai ka kana kaji ka karanto ta hiya to an ce za ka yi sujjada amma raka'a tana iya yiwuwa ba a yi fatiha ba to da ka tuna dole sai ka maimaita fatiyar sannan kuma idan ka gama sai ka yi karatun ainihin wato abinda ake sai ka yi sujada ta rafkanuwa to sai kuma a magana ta ƙarshe ita ce wanda wa in sallama qabla itmamiha amdan batalat wanda in sallama kafin sallah ta kammala da gangan kafin ya kammala sallah kawai sai ya ce assalamu alaikum yace sallah ta ɓaci amma wa in kana sawan fa thumma zakara qariban atammaha wa sajada idan rabkonuwa ne sai tuno nan kusa to ya cimka sallarsa sai sujada to shi ma nan sun dan karin haske suka ce abinda ake nufi a nan shine a wanda yayi sallar da ta ɓaci yayi sallama a sallar da bata cika ba ta ɓaci shine in ya bar abin da yake farilla ne abin da yake na dole yanzu kaman a ce kawai yana zama bai zama ta yin nan ta ƙarshe ba sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum sallah ta lalace to amma idan ya gama tahiya addu'o'in nan da ake na bayan tahiya اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر اعوذ بك من عذاب جهنم اعوذ بك من فتنه المحيا والممات اعوذ بك من فتنه المسيح الدجال هذا wannan addu'o'i ne اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم bayan tahiya to duka bai yi wannan ba kurin yana gama tahiya abduhu wa rasulu assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah shi ma badalat a a sallar bata baci ba amma na kusat ta tauye nan ba ce ake badalat ba sai a ce me na kusat ta tauye me yasa za a ce ta tauye eh ya bar wasu abubuwa da annabi ya ce mukammilatu salati ne suna cika sallah me yasa ba za a ce sallar sama ce ba ai duk farillai da rukunan ya kawo su ina ba nan kuna gane kenan wanda yi kabla itimami ha ana nufin itimamu salatin nan idan bai kawo farilla ba ya bar nafila ai ya ya bar raka'a guda ko ya bar ruku'i ko ya bar sujjada ko ya bar wani abu wannan shine sallarsa ta lalace kuma idan yayi haka din sallar ba za a karba ba to idan kuma samu rafkan waye sai ya tuno kamar misali ya zubar da raka'a biyu ma assalamu alaikum kawai ya buga sallar isha'i a raka'a biyu yana gaggawa zai tafi gida ashe sauran raka'a biyu to in ya tuno yana kusa to shikenan sai ya dawo in bai yi nisa ba sai ya dawo me bai yi nisa ba yana cikin masallaci rashin nisan in yana cikin masallaci sun kafa hujja da hadisin da manzan Allah ya yi sallar raka'a biyu a azhar ya mata sallama alhali raka'a hudu ne suka ce e annabi ya tashi daga inda ya limanci ya koma wani guri ya zauna kaga dai yayi tafiya tabbas amma bai fita a masallaci ba dan haka in yana cikin masallaci to bai nisa ba sai ya dawo ya kawo abin da ibari sai kuma ya sujada ba da salami sannan saboda wannan ƙarin da yayi maganar da yi da tafiyar da ya yi ƙari sai wannan sujada wato ba da assalam kamar yadda ya zo a cikin hadisi a ingantacce mun karanta da ku to amma in ya yi nisa fa ya fita ya tafi sai ya tuno sallah ta wace bai zai yi ya dawo daga kofar wambai ya ƙara raka a biyu ba kuma bai zai tsaya a can ya raka a biyu ba sallah ta riga ta lalace sai sake sabuwa wannan karab kanuwa ta masa illa kenan kun fahimci wannan to sai karatun mu na yau insha Allah ta'ala malai yace faslun faslun wa man taraka rukunan fa zakarahu ba'da shuru'ihi fi qira'ati ركعة أخرى بطلت التي تركه منها وقبله يقود وجوبا فيأتي به وبما بعده وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما فإن استتم قائما كره رجوعه وإن لم ينتصب قائما لزمه الرجوع وإن شرع في القراءة حرم الرجوع وعليه السجود للكل ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل وإن شك في ترك ركن fakatarkihi wala yasjudu li shakkihi fi tarki wajibin aw ziyadatin wala sujuda ala ma'mumin illa taba'an li imamihi wa sujudu sahwi lima yabtulu amduhu wajibun وتبطل بترك السج... بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه ومن سحى مرارا كفاه سجدتان شي wannan ya kare to ga bayanin kama haka mala yace wa man taraka rukunan fa zakarahu ba'da shuru'ihi fi qira'ati rak'atin ukhra duk wanda ya bar rukuni a karatun mu a baya mun yi muku bayanin menene rukuni a sallah shi littafin yana da alaka da junansa sai ka tuno da meye da meye da meye da meye ne rukuni a sallah da meye da meye da meye da meye ne wajibi a sallah da meye da meye da meye ne sunna a sallah to yanzu ina magana ne akan wanda ya bar rukuni duk wanda ya bar rukuni sai ya tuna bayan ya fara karatu na wata raka'a tunda kowace sallah raka'ar ai iri ɗaya ce raka'ar farko ta azar da raka'a ta biyu ta azar ai irinsu ɗaya ai aikinsu ɗaya ai to a cikin raka'a ka ta farko ta azar sai ka tsallake rukuni sai da ka shiga raka'a ta biyu kama fara karatu sai ka tuna batsalacin lati taraka minha sallar da ka bar rukunin a cikinta raka'ar da ka bar rukunin a cikinta batsalacin lati taraka minha ta lalace yanzu wace raka'a ce ta lalace ta farko wa qablahu ya'udu wujuban idan kuma qablahu ne ai qabla qira'ati fi rak'atin ukhra kenan kafin ka fara karatu ko kafin ka shiga wata raka'ar sai ka tuno ab ashe fa na jefar da rukuni a raka'ata ta farko to sai ka koma ka koma waccan raka'a ba kai ba shiga raka'a ta biyu tunda ka tsallake rukuni sai ka koma dole kuma komawar a nan kuma ba za ka ce na ma jefar da ita kawai na mai da wannan raka'ar ita ce ta farko na ba ai ya ce ya udu wujuban dole ne ka koma haka haka ake gyara sallah ya udu wujuban fayati bihi wa bima ba'dahu sai ka zo da rukunin da ka bari da kuma duk abin da ya biyo bayan rukunin shi ma wanda ka yi shi na ɗazun ya lalace sai ka sake shi kenan ga yadda bayanin yake mutum ne yana cikin sallah ya yi raka'a ɗaya ya shiga raka'a ta biyu an ya fara karatun fatiha ya shiga ma karatun sura kawai sai ya tuno ai raka'ar farko ai bai karanta fatiha ba yayi ruku'i yayi sujjada guda biyu yayi dago ya daga har ya shiga raka'a ta biyu kullun sai ya tuno kai ai da na fara karatu kawai ina farawa fa alam nashara na fara karantawa to yanzu kuma da yake tunawan yana cikin karatun sura ne a raka'a ta nawa ta biyu ko kuma ma yana cikin karatun fatiha to yanzu ya za a yi ai duk abin da ya gino tun daga farkon nan zuwa nan ya lalace me ya lalata shi saboda ya shiga wata raka'a yanzu sai ya koma ko da akwai yana cikin fatiha ne sai ya daɗa komawa sai ya sake karatun fatiha ya ƙara ruku'i ya daɗa ɗagowa ya ƙara sujjada ya koma ya yi sujjada sannan ya daɗa raka'a ta biyu to shine ya udu wujuban kaga ya koma kenan idan karatun sura yake yi ya tuno shi ma dai wannan karatun sura ya lalace zai koma ne ya me ya karanto fatiha to mu ɗauka ba fatiha ya bari ba ruku ya bari ai kaga yayi fatiha yayi sura sai tuno kai shi ba ashe ma daga gama suran nan kurin sujada yi sai tuna kuma yanzu yana karatun sura a raka'a ta biyu ya zai yi sai ya koma mai komawar kawai sai ya ruku'i a take sai ya gaya wa zuciyarsa fa yanzu fa ruku'in raka'ar farko nake yi sai ya dako sai ya dada sujada sai ya dada dagowa ya gama sujada sai ya dada tasowa kuma ya sake sabuwar raka'a ta biyu haka in sujada ne ya udu wujuban lalle sai ka koma wannan wajibi ne in mutum bai yi ba to kenan bai yi yadda aka ce shari'a ta ce gyara a sallarsa ba ya tashi ya cika ta biyu ya kawo ta normal yadda to wasu malamai suka ce maganar ya ƙudu wujuban idan yana cikin raka'ar a tsaye ya yi sujjada bai shiga raka'a ta biyu ba to ya koma kun gane kaga ai yana cikin raka'ar da ya mata illar to ya koma sai ya ɗauko wannan fatiyar ya sako ko ruku'in ya sako amma in ya shiga cikin raka'a ta biyu to kawai abinda zai yi ya wullar da ita ka gane ya udu wujuban din kafin ya shiga raka'a ta nawa ta biyu to amma tun da ya riga ya shiga ta biyu kuma a ta ɗayan ya mata illa ya bar rukuni to ya jefar da ita kawai ya ɗauka bai da wannan raka'ar gaba ɗaya sai ya gina sabuwa a wannan wanda yake ciki wannan kuma ya fi sauƙi ina fata ana fahimta sai ci to amma suka ce wa tabdulul ula ta farkon fata ɓaci ba ta kuma cikin lissafi da zai sa ta ba asaniya ta umu kama hakin raka ta biyu ita ce za ta tsaya a matsayin ta farkon kenan duk wannan bayanin akaram kallawa akwai ƙarin bayani duk rukuni ne a'a in ka bar harama ya bari kuma ku gane ba ya manta yana raka'a ta biyu yana gab da karatu sai tuno gab yau ani ban ma yi kabar harama ba ni shiga sallar kawai ba ne bai ma yi kabar harama ba ya jefar da ita takbiratul ihram to wannan yanzu ya akwai gyara babu gyara suka ce inna salatahu lam tanaqid aslan duk wanda bai ma yi kabbara harama ba wai ba ruwan mantuwa ba ruwan Allah da mantuwar rabba da wannan kabbara harama an manta kowa ita ko mantuwa ne sai ba a yafewa yafiyarta na ba ku ka'ida an yafe maka ba da ganganci kai ikai shiga ka sallah da kabbar harama ba amma annisiyanu la yasqutul huquq mantuwa ba ta jefar da haƙi don haka ai sallar ma babu ita gaba daya yi duk wanda iman takabbar harama bai yi ta ba wai yana cikin raka ta uku wai ya tuno ya zai babu ma sallar zance ya lalace ya zuba sabuwar ƙarin amince salati kawai na'am wa in liman ne ban ji ba a ok to naji idan mamu ne kuma yake bin liman sai ya tuno ai ya shiga sallah ko kabbara harama bai ba duk dai su ɗaya ubansu ɗaya babu sallah ai na gaya maka liman fa duk karfinsa bai isa ya dauke maka rukuni ba kuma ballanta na rukuni na kabar harama ya isa wane shi babu sallah ai gaba da yayi sallah kamar ya ka jona eh ai bayanin jonin zaka iya ai jona ya yi jona eh idan kana sujjada ne sai ka tuno to ba fa sujjada za ka jona ba tasowa za ka yi sai ka miƙe in kuna sujjada liman ya yi sujjada sai ka tuno ai baka yi kabbara harama ba sai ka ƙyale shi ta sujjadarsa sai ka miƙe saboda mun karanta dama ita kabbara harama ina ake yin ta a tsaye sai ka yi kabbara harama sai ka taho rukui kuma mala ha to wani rukui za ka yi ai baka da ita damar rukui binsa za ka yi ka wuce kawai ka wuce ai wannan raka daman a wajen liman ma ai ba ka lissafa ta ba ko ko za ka lissafa ta baka same ta ba tunda baka samu ruku'i ba yi yawwa an gane wannan karatun yawwa don haka zai sake kabbar harama sabuwa to sai ce wa in alima ba'da salami to assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum ya idar da sallama kaf sai tuno aiko wallahi a sallan nan ina jin raka'a ta ta uku sujjada ɗaya ne aiki ya lalace ke malam sai ce me fakatarki raka'atin kamilatin to kamar ya bar me raka'a ce guda sallar bata lalace gaba ɗaya ba amma raka'ar da ya manta wannan rukunin ta lalace mu ɗauka sallar isha ishi ya yi sallama ya gama zikirinsa zai kabbara sallar nafila shafa'insa da wutarinsa sai tuno ai kuwa lallai ya bar me ya bar sujjada a raka'arsa ta uku ko raka'arsa ta hudu kenan yanzu a shari'a a wajen Allah sallan nan fa raka'a uku yayi me yasa ta zama raka'a uku ba rukuni in ba rukuni raka'a babu ita to fa ka tarki raka'atin kamilatin kamar ya bar cikakken raka'a ne shikenan sai ya hakura da sallar shafa'insa da wutarinsa sai ya tashi ya miƙe ya kawo sabuwar raka'a sai ya jona ta duka wannan karatun fa malam in ka jona fa akwai sujada ba a bayan ka ku gane ko da ban gaya muku ba akwai sujada saboda me aikin da ka yi ai duk tsiya ka yi wani aikin da ba a wurinsa ba to ka yi ƙari kenan to sai ka yi mai sai ka yi sujada ba adi kenan idan bayan ka yi sallama ne sai ka tuno ba ka yi karatun fatiha ba ko sujada to shi kenan kawai raka'an nan ta lalace sai ka je ka miƙe ka kawo sabuwar raka wa in nasiyat tashahhud al-awwala wa nahada to ga wani karatun idan mutum ya manta ta hiyar farko kar ku manta jama'a muna magana ne akan sujudu sahwi rafkanuwa a sallah mutum yana cikin sallah mai tahiya guda biyu ko azhar ko la'asar ko isha'i kawai sai ya manta tahiyar farko yana cikin sallar wani haba ya yunkura ya shiga raka'a ta uku kenan to wannan yana da hali uku ku rike wannan karatun duk mutumin da yana cikin sallah duk mutumin da yana cikin sallah sai ya jefar da zaman farko to gyaran wannan zaman farko da ya jefar yana da hanya uku wajen gyara wannan gashi a gabanku karka manta na ce ka bar zaman farko kuma ka yunkura ku banni a matsayin ya yunkura yanzu na yunkura ya yunkura kurin na ce ban ce muku ya tashi ya fara karatu ba ban ce muku yana tsugune ba ya dai ya dai yunkura to bari mu ji me zai faru lazima hurruju hali na farko kana tunawa to ka dawo to yaushe ake dawowa wannan za ka dawo ne idan baka gama miƙewa a tsaye ba kuma wannan ba ni sunan shi ai wannan dole ne ma dawowa ka dawo ka yi tahiya ka yi zaman tahiya me yasa da aka ce ka dawo ai baka shiga rukuni na gaba ba ka yunkura ban san ya ai bai ma yi zaman ba ko kenan ya yi sujjada ta ƙarshe ko yana sujjada haka sai ya mi sai ya yunkura haka yana haka ɗin nan kaga ai ban miƙe ba amma dai gwiwa ta daga ko hannu kuma yana ƙasa ko kuma hannu yana ƙasa gwiwa ba ta daga ba ko hannu ya dago gwiwa ba daga ko gwiwa ta daga hannu bai daga ba in dai baka miƙe a tsaye ba to ka dawo kana tunawa to ka dawo kai tahiya shikenan ka cika wannan zaman tahiya amma a ƙarshen sallaka wannan yunkurin da kai sai ka yi sujada ba ne saboda me wannan yunkurawar in za aka zo aka kakkasa sallar me wurinsa bai da muhalli ka ƙaro ne da haka na gaya muku dama duk ƙari idan ka yi a sallah sujada ba da sallar hali na farko sai hali ina amma fa dole sun ce ɗaya da ko dai hannaye suna ƙasa ko gwiwa suna ƙasa kawai abin da ake magana kawai yanzu in baka miƙe a tsaye ba kawai ka riƙe shi a haka kawai baka miƙe a tsaye ba wataƙila ma hannun naka ya ɗaga gwiwa amma kana rabi da rabi kaga ai baka miƙe ba kawai in dai baka miƙe ba ka dawo malam yantasib qa'iman matukar bai miƙe a tsaye ba to wannan shine halin gyara na biyu to fa inista tamma qa'iman kurihal uku. idan kuma ya riga ya miƙe to kuma makaruhi ne ya dawo ba ka riga ka shigar ka ta biyu ba ai ta uku ba lalle kam katina baka yi zaman tafiya ba amma kuma sai da ka miƙe sai ka tuno to kada ka sake saukowa shine nake gaya muku idan liman ɗinku ya kuskure bai yi muku zaman tahiya ba har ya miƙe to ko kun masa tasbihi ba in ya ga dama bai zai dawo ba saboda an ce kar ya dawo ba gashi ba wannan hukuncin da liman da mamu duk ɗaya ne liman ya za a zo ana maka tasbihi ka tsallake mana zaman tahiya baka dawo ba wataƙila ba ma wani wani bai je makaranta ba wani diga bai yi karatu ba ya za a zo kuma ka ji an yi subhanallah kuma ka ka tashi kuma ka ka dawo yana da hakkin ya ce ba zan dawo ba saboda me kori harju me dalili suka ce ai ya shiga rukuni wannan zaman tayyan ai ba rukuni bane yaya za a yi zaman tayya na sunna ya jawo rukuni farilla tunda akwai yadda aka ba mu gyara in mun jefar ya bar zamantanya ne akwai abin da zai iya gyara to shine malamin sa cin maka'imar to kenan kaga idan ya miƙe gyara na biyu sai ya ci gaba da karatunsa kawai ya ci gaba da karatunsa a to ya zai gyara shi ma zai sujjada ta rabkanwa to idan kuma ya dawo din fa yanzu ba an ce kai ya dawo to sai ya dawo din sallarsa bata ɓaci ba amma ya aikata makaruhi sallarsa bata ɓaci ba amma ya aikata makaruhi saboda ya shiga rukuni na alkiyam ya sake baro rukunin ya sake dawa kuma yadda da kuma wannan bai kamata ba sai hali na uku na ƙarshe wa in shara'a fil qira'ati fa haruma ruju idan har kuma ya ma fara karatun fatiha sai ya tuno to wannan kam ya sake dawowa ya zaman ta yamma haram ne Allah sa kun gane karatun in bai gama yunkurawa ya miƙe ba in ya yunkura bai miƙe ba me ya dawo ya zauna a dole idan kuma ya riga ya miƙe fa makaruhi ne ya dawo in kuma ya dawo sallah ta me ta yi amma bata ɓaci ba sallah ta yi bata ɓaci ba to in kuma har ya fara karatun fatiha bai ma tuna ba sai da ya fara karatun fatiha ya nuna a cikin rukuni na biyu kenan na uku sai ya tuna to shine malam yake ce mana harumar ruju'u haram ne ya dawo haram tab ashe ana iya aikata haram a sallah yanzu dan Allah malam idan mutum bai je makaranta ba ya za a iya gane wani abu wanda ya gaji sallah inna wajanna aba ana kurin ya tashi anguwa iyaye da kakanni ana sallah shi ma yana zuwa masallacin anguwa ya za a iya iya wannan kuma wannan abun bai zai iya samun ka ba tsautsayi ya sa wata su tuna kalimanci malam Allah ya tara maka abin a baya ka ce ta subhanallah subhanallah subhanallah ka fara karatu in baka karanta ba sai ka ga mutum ya yi mai ya yi lakab ya dawo haram liman ya aikata haram to saboda ya shiga karatun fatiha bai kamata ya dawo ba ya shiga wani rukuni ga rukunin tsayuwa ga rukunin karatun fatiha ga tsayuwa domin karatun fatiha duk waɗannan abubuwan sun abin nan haɗu kawai ya zo ya basu ya zo ya kama sunna ai ba daidai bane shi yasa ya zama haram to idan an yi wa alaihi sujudu lil kulli a ƙarshen karatun gaba ɗaya duk abin da ya faru in ka gama sallah duk hali guda ukun nan sai ka musu sujada idan ka tuno kafin ka miƙe ka yunkura kafin ka miƙe ka tuno sai ka dawo ko ka dawo ɗin akwai sujada a kanka idan bayan ka miƙe ne kafin ka fara karatun fatiya sai ka tuno bayan ka miƙe kafin ka fara karatun fatiya sai ka miƙe an ce kar ka dawo to sai ka ci gaba to akwai sujada ko da ma ka dawo din kuma dai akwai dai sujada a kanka to idan bayan ka fara karatu kuma ka tuna ka yi karatu na fatiya ka tuno ashe ka bar zaman tahiya to ka tabbatar akwai sujada a kanka shi ma idan ka idar da sallah to akwai sujada duk halin nan guda uku akwai sujada to nan ne za mu tsaya saboda lokaci ya mana halinsa karatunmu na gaba za mu tashi akan matsalar shakka mutum yana cikin sallah ya ruɗe ya kasa gane raka'a ma nawa yayi ya zai yi insha Allah sati mai zuwa Allah ya samu dace Allah ya karba mana وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله امين